نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أجيها الله سبحانه وتعالى ya yi mana bayani a kan wato nisantar wannan abu na bayan shi ne giya da ana ce ta da gina amalu da damar hamru wannan samu wani zulamu rijistin bil amali shaitan fastabiru la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaitan an yulqa bainakum al-adawat wal baghdha bil amr wal maisir wa yusaddiqukum an dhikrillah wa an as-salati fala antum muntahun Allah ya mana bayani akan abubuwa na masu masu wanda za a nisanta musamman jiya da tasha da gumaka duk Allah ya ce waɗannan abubuwa da duka na duka ne yana da cikin aikin shekan yana da cikin aikin shekan yake a nisance su to a nan ne ana ta gaba sai Allah ya ce wa bi'un Allah wa bi'un Rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah so akwai wani wurin ba za ka ga shi a ihun laha za ka jira sa ihun laha war rasula war rasula a ihun laha war rasul a wani wuri kenan eh saboda shi ba za ka jin shi jin Allah ne wani wurin ba za ka ga ce man yati rasula faqad ada Allah duk wanda ya manzon Allah ya ji Allah to don haka a bakin annabi ake jin halarci ko haramci to don haka ne Allah ya ce to ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah wa hadaru ku kiyaye aikin sabo ai saban da ku idan kun jira daga barin biyayya da Allah ko annabi fa alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin lalle ita ga aike maka yayi shi ya tabbata da wannan manzo namu ya riga ya isar wa ma'ana rasul ila bala shi ba ya da laifi na shi kenan ya isar Allah kuma a wata ayyace wa ana da hisab ya rage hisabi a wajen mu amma dai isar da sako manzo Allah ya isar saboda haka shi babu da shi tare da manzo Allah ba ya riga ya isar da sako na'am ليس على الذين آمنوا وعلى الاستخلاف فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعلى الصالحات جناح وتنجي جناح باب ليس على الذين آمنوا وعلى الإيمان وعلى الصالحات فكر أيدي نجري an ce dalilin saukar wannan aya wato da bayan an saukar da ayar da ta haramta jiya kamar wannan ayar ta yanzu da ba karanta innamar khamru jinnah to sai ta abai suka rubuta a'a ƴan uwanmu da suka sha jiya a can baya kuma sun bar duniya sun mutu kafin wannan wannan aya ta sauka su kuma yaya za a yi da su yaya za a yi da su a wajen Allah da shi ne Allah ya saukar da wannan aya dan sun ce ikhwanu na ma tu yawma uhud yan uwanmu sun mutu ranar yakin uhud wa hum sharabu al kuma sun sha jiya wannan da alamu duka rijiya ba san cewa ai daga an haramta ta ba kuma sun riga sun kasa an gane wato na kafu an yi gido isman muna jin tsoron kada wani laifi ya zo ya same su shi da naka a cikin wannan to shi ne wato sai wannan aya ta sauka Allah ce a'a laisa ala nabiyina amanu wa amilu salihati junahun fi ma layyibu wato laisa junahun kenan babu laifi ga wanda suka yi imani suka yi aiki na kirki ga abin da suka sha ko suka ci eh ko suka yi kaka a can baya ko suka sha giya aka ce ba su da laifi har riga an soke musu wanda suka mutu a wannan yanayi Allah yake ba su da laifi ji Allah na'am idan ba ta kawo in dai sun ji tsoro sun kiyaye al-muharramat wanda suke abin da aka haramta musu sun kiyaye wa amanu suka yi imani wa amilu salihan suka yi aiki na kirki sun mattaqau sannan suka ji tsoron Allah wa amanu suka dawama kan imani tabbatu ala taqwa wal iman suka tabbata kan tsoron Allah da imani sun mattaqau suka ƙara jin tsoron Allah da wa asanu suka kyautata wallahu yuhibbul mu'minin Allah yana son masu kyautatawa bisa ga ba da jahala cewa ce wasu sashe daga cikin jahilai sun kafa hujja da hadin aya da wannan aya Allah ta halin Muhammad abi ta halatta giya suka ce wai giya halalle da dai wannan yaqbalu anna halaga lil ladina matu wai ba sai ga cewa wannan sura wannan aya da muka karanta yanzu ta so kaga wanda suka mutu da ne an gane ni itiyanul aya bi ila eh don aya ta zo da ila eh lil mustaqbal suka ce wanda za su zo ne amma ba wanda suka wuce ba walakin da su ka gani ko wai suka ce ai Allah ya ce babu da ga wanda suka sha giya ko wanda suke sha yanzu ko wanda za su sha nan gaba tun da ayar ta zo da iza da su ko iza a larabci tana ɗauka ne ga mustaqbal ba mali ba to hujja da suke badawa ce ne kyau yace sai suka fata laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati jinahum eh fi ma dayyibu idza mattaqu wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu an ce ko kuma ayar ta sauka ne ga jama'a guda biyu ba'aluhum matu wa ba'aluhum gabu wasu sashe sun mutu wasu kuma batun da aka saukar da wannan aya waqatan zul aya gabu lokacin saukar da wannan aya su ba su nan qabla an tablugha ayatul karim kafir aya na haramta da ita musu إذا كان يتقون كل ما حرم الله إن ذنبك يتقوا أن الله يحرمك ويمتثلون ويمتثلون أمر الله ثم سكت أمر من الله فليس عليهم جناهم وأنا باخذ إليه فيما شربوا قبل الكشاف أن قال حتى تبلغوا من آية حيث وآية تزومته دليل الدين على ثلاثة أركان شيء دين ركنا سأكله akwai al-islam al-iman al-insan kuma kowane daya manzo ne yake akwai akwai matakala uku a cikin shi kaga shi musulunci akwai at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa a gidan musulunci yake samu wannan at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa gidan imani ash-shidqu wal ikhlasu wad dumanina a gidan imani a gidan ihsani al-muraqaba wal mushahada wal ma'rifatu to kowanne daya uku ne a cikin sa to wannan maratib da musulunci kenan to sai aka ce karar takawa salata marra ya konko mu tsoron Allah da yake takawa takawa ta haka uku to ya ce sun mattaqau wa amanu sun mattaqau wa asanu ko bayan sai sai zama takawa to kaga ya nuna ta kawo to nawa to uku eh fi maqamil islam kenan wa amanu thumma taqaw kuma fi maqamil imani wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin al insan la budda an yuslima ba makawa mutum ya musulmi kauya wa yumin ya imani wa yusin ya zama muhsin al islam wal iman wal ihsan al ihsan huwa al gaya isani shine matuƙa to kololuwa kuma cikin isani shine al-ma'rifatu dare wato al-muraqaba wal mushahada sai al-ma'rifatu san da Allah ne safo muqaman sai da innal muslimina wal muslimatu wal mu'min wal mu'minat har yazuwa wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima to shine muqamina ma'rifa fasalahu ar-rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara bima la mazida alai abinda bai bukatar kai dan an tambaye me ihsani sai manzo Allah ya ce anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kabo ta ba Allah kaman da ka gashi kana ganin shi sai Allah baya ganin shi baya ganin kai ba ka ganin shi shi Allah yana ganin ka wallahu yuhibbul muslimin kada wani musafa sun yanke matafiya ba shi da ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لتبلونكم الله بشيء من السيف فناله أيديكم فناله أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم Allah subhanahu wa ta'ala yanzu an yi bayani da Allah ya mana bayanin abin da ya halatta da abin da ya haramta to kuma sai zo da wani nau'i kuma kefantaccen nau'i hasu shi ne maganar farauta a cikin wato hurumi hurumin makka ko hurumin madina ko kuma yin farauta kana cikin harami eh wato kana cikin harama da aikin haji ko kuma kai farauta cikin hurumi to shine Allah yake ya kawo wannan aya ita kuma akan wannan bayani bayan mun fita cikin wannan aya take bayani ainihin abin da ya halatta gare mu da abin da ya haramta gare mu sai Allah ya fara da cewa ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum la yablu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min al-sayd ku sani fa ya koma shi imani wannan aya ta sauka ne a Hudaybiya Abul Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sabai shine aya ta sauka Allah ya ce a ga masu imani da yablu wanda kuma ba da shay'in da Allah fa zai jarabce ku da wani abu daga cikin farauta tanaluhu aydikum wa ribahukum wanda hannunku jama'atunku za su za su za su samu abin farauta wai abin farauta zai zama da sauki hannu kawai za ka yi sawa ka kama barewa za ka yi sa hannu ka kama zomo za ka yi sa hannu za su zo kusa da ku to jaraba jarabawa ne Allah zai mutu ya gani za ku taba jaraba ku ne wato cikin sauki in ka haɗa baki za ka samu don ka ka ga abin in ka sa hannu ba za ka yi kamawa shi ne kazaluhu aidikum wa rimahukum lamma bayyana ma ahalla wa ma harrama ata bi nau'in khafin wa huwa shay fi haqqi al-muhrim aw fi haqqi al-haram Allah ya ce ya kuma shi imani Allah zai garke ku ba Allah bi sayyi ayyursiluhu lakum Allah zai sako muku kayan farauta min al-sayri tanaluhu aydikum wanda hannu za ta same su da hannu ma za ta sama wani ba hukun da matan ku dan ne kwato maki an gane ko riba to shine aka ce wa kana zalika bil hudaybiya a hudaybiya ne aka haka wa hum muhrimuna al-hali suna harama a cikin wannan yanayi فقالت الوحوش والطير تقطعهم في رحالهم sai ga namun dawa da tsuntsaye suna zuwa har inda inda abu da dinsu yake suna zuwa daidai hemar su hema cikin hema sai ka ga barewa sai ka zomo sai ga abubuwa ga sunan dai daban-daban na farauta to Allah ya garaba ku da gani za ku kama ni alamallahu man ya kafu bil ghaib dan ya gani wato wane ne zai ji tsoronsa a koyi wato ilmu zuhuri ke nan Allah ya riga ya sani dama don Allah ya bayyana da ya a tabbatar a gane masu tsoron Allah ai ga yiman lam yarahu fa yakribu sai dan ya gane wanda zai ji tsoronsa a koyi wanda zai yi sanki farauta din sai Allah ya ce mai yace fa man yata da ba da dalika wanda ya kiji ya je farauta bayan an hana farauta فاصطاده النار عنه فاصطاده يجي فروسا فله عذاب أليم yana da wata irin azaba mai radadi wannan gari na makka ya samu girma saboda addu'an annabi ibrahim annabi ibrahim ya yi addu'a don haka sai ya zama duk abin da ke garin amintacce ne duk abin da ke cikin makka amintacce ne ba a yankan ciyawa a makka ba a kashe ko da tantabara kai ko da ya kuciya a makka ba a kashewa ba a kamawa in dai a cikin hurumi ne na makka haka hurumin madina saboda girma da kima da daraja na wannan gari to haka na madina to in kuma kai farauta to akwai kima da za ka bada eh za a dinga kafaro kafaro kafaro sai na akwai kima da za ka bada na ainihin abin da kai kai kai farauta din shi ne Allah zai gaya mana cikin wannan aya ta gaba na ya yi zina amin
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشيء وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من أن يحكم به سواء منكم يحكم به سواء
أجعل جعلنا ثيابا من النار وما لا
الذين آمنوا لا تقتلوا الكيل وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل مثل ما قتل من النار يحكم به لو عدل منكم عدل ذلك الكعبة أو كفارة الآن مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عليم بالانتقام آه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya koma su imani la taqtulu shayda wa antum hurum kar ku kaga abin farauta alhali kuna hurri an gane ko kuma alhali kuna masu harama da aikin hajji ko umra mahrumuna bi hajjin aw umra wa man qatalahu minkum wanda ya kace abin farauta daga cikin ku ainihin muta'ammidan da gangan fa da zahu bi ma qatala min da'a sakamako zai ba da sakamako misalin abin da ya kashe na daga cikin dabbobi na ni'ima an gane a cikin dabbobi na ni'ima zai ba da sakamako cikin dabbobi na gida abin da ya kashe a wajen farauta zai ba da kimarsa a cikin dabbobi na gida in ji Allah ba da yi da zawo yadda ma ka kada da zawo zai ba da sakamako misalin abin da ya kashe daga cikin dabbobi na nima shi ne yi su hirka makamancin sa a wajen halitta ya kuma bihi da wa adalin yanku ma'abuta adalci daga cikin ku su ne suka yanke wannan hukunci in ji Allah lahu ma bikina wanda suke da abanci da hikima yubani zali an gane biha asba'al asya wanda suke rarrabe kamantuwar abubuwa وقد حكم ابن عباس Abdullahi bin Abbas dama shi fakiri ne a cikin sahabbai da bin annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma kalli mu tisiri wa ajru tawi shi yasa za a yi maganar shari'a dole a taba Abdullahi bin Abbas annabi ne mai addu'a ya ce Allah ka sanar da shi fiqhu sannan kuma Allah ka sanar da Abdullahi bin Abbas fassarar abubuwa to ya san malami ne babba ko malamin tafsiri ne da alqur'ani to kaga nan ma Allah ya kira ku da suna da wa adalin yanku sabda bin Abbas da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali sun yi hukunci a nan suka ce inna ama bi madalati idan mutum ya kashe wato jimina to zai bada wato ainihin wato taguwa ko da kuma ta mace ita zai bada akan jimina in ya taba wanda ba shi Abdullahi da Abbas da Abu Ubay da Ibn Jarrah sun yi hukunci a cikin wato tsaluwa ta dawa ita ce ake cewa bauna ko sai an kashe bauna an gane ko an kashe tashin dawa kuma eh irin wani suke cewa sai fara ne bai dogon wani to bi maka an yi hukunci cewa za a bada ne za a bada tsaluwa kaje kashe bauna ko kashe tashin dawa to hukuncin ka tsaluwa shi za ka bada ta gida وابن عمر حكم عبد الله بن عمر عبد الله ابن عوفي عبد الله بن عوف في النبي عبد الرحمن بن عوفي sun yi hukunci a cikin barewa in ka kasa barewa bi tashin za ka bada kuya ba ka bada haɗin abbasin an gane sannan abdullahi bin abbas da shi da da sayyidina umar wanda ya ruhuma da wasu sun yi hukunci fil hammam a kunciya kuciya ta arabi in ka kace ta a an gane ko shi ma zaka bada akuya saboda da Allah ha ya biyo hadil ab kai kama kuciya kai kama da akuya wajen shan ruwa saboda haka sai muka gano haka to sai kace kuciya kurmi ma in ka kace ta zaka bada akuya to waɗannan fajihai su ne malamai cikin sahabbai shi yasa Allah bai kawo hukuncin ba sai ku je wajen sawa adali ba abu ta adalci daga cikin sahabbai to hukuncin na wajen to su suka raba da wannan wannan hukunci hadayan wato sakamakon ya zama hadaya ne zalika da ka'aba wanda za a yi kan da shi kan ka'aba ya dubu da ila arab fa ba wani da a yanka shi a kan harami wa ta tasaddaqu bihi ala masajidi sannan za a yi sadaka da nama da miskinai wa la yajuz an yurfa insan da alanta mutum ya yanka inda ya saba in ba ya zo harami ba aw kafaran da ahli masajidi ko kuma kafara na ciyar da miskinai au alai kafar da kan masajin da ba kan masajin ciyar da miskinai min galil kutul baladi daga barin jayin abincin gari da ake shi bai sawi kibar jaza sai a duba a gani in an ce ka bada akuya ka ce baka da akuya abinci za ka bada to sai a akuya kima za ka yi nawa aka ce akuya za ta yi dubu hamsin to sai a ce to za a so abinci da dubu hamsin ka ciyar da ne ka ciyar da ka bada abinci wanda ya kiman dubu hamsin din nan sai a ciyar da da miskinai da kullum miskinin mutu kowane miskini a baki mutu daya au adana zalika tijaran ko kuma daidaita yawan mudulukan sai ayi azumi na yawan waɗannan mudulukan ka gane yawan mudu yawan azumi da zaka yi au yu'addadu kullu mudin yasumu lahu yawman kowane mudu daya rana daya mudu daya azumi rana daya tun da kafe sai baka da abinci baka da abin da zaka bada baka da kuɗin zaka sai abinci to sai a auna a gani wato wannan kuɗin akuya za a sai mudu nawa da shi aka ce za ka mutu kaza ne to yawan mutu yawan azumin da za ka yi karin wani akatun idan an samu wani ragowa na mutu bai kai cikin mutu ba aka samu rajin mutu to babu rajin azumi sai dai kai kai rana ɗaya cikakka an fahimta yi idan an samu ya yi kasari to sai kai rana ɗaya su mu da ku yawan kalilan sai azumi rana cikakka zalika an gane ne ya gumba wa ba da amri Allah ya haka ne zai ɗanɗana wato masifan lamarin da ya yi wato shi da ake cewa punishment an gane don ko da kai kara eh cikin da zai yi launin sakamakon mutum jama'a amrin ne sakamakon lamarin sa da bi fa'ala huwa da ya aikata afan lahu amma kadan amma Allah ya rubuta da abin da ya wuce kan baya kaje da saukar da wani aya wanda suka yi harauta a haraji ko cikin aikin hajji to wanda suka an yi masa rangwame amma kar a ƙara yi an gane ko yawwa shi ne ake ta Allah yake fa man san gane akan da ku amman salam a Allah ya rabu da amma kaman abin da yake kuka ne kaka da sairin kabla sahari wa man ada wanda ya koma shi gaba da farauta fa ya tsaki min ba ku minu wa Allah zai azurta da shi jadi wallahu azizun Allah ba kuwa ya sarki ne galibin alawai zulfi kare Allah ba abucin azaba ne yamman asa'u ga wanda ya saba mishi wa yadda zamu وإن لكم بين البحر والآخر متاعا لكم وللسيارة وهم عليكم بين البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون نعم وإن لكم صيد البحر وطعامه إن لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون آه، الله سبحانه وتعالى يشهد أمام وجد لكم أيها الناس أنا نسامك يا قوم الذي حلالا كنتم أو معلومين ko kuna bajinne ne ko ko kuna cikin harami kuna cikin harama da aikin hajji to an halarta muku ala ayi halin sayyidul bahari wato farautar namun namun ruwa namun ruwa kamar kifi in alaji ya je cikin ruwa ya kama kifi wannan sai ta alaji eh ba haramun bane farautar kifi ga mai aikin hajji ko kuma da ba mai aikin hajji ba Allah ya ce an halarta muku wannan amma sayyidul bahari fa halalu farautar abin da ke ruwa a nan ne an takulu ku shi wa huwa la yushu shi ne dabbar da ba su iya rayuwa illa ne illa girma sai dai a ruwa illa bil bahri an gane ba su iya rayuwa illa bi sai a cikin ruwa kan samani kamar kifi kifi zai iya rayuwa ba ruwa to irin wannan an hada samo ku farauce shi inji Allah zai ila bi bahri shi bi sabanin abinda yake iya rayuwa a ruwa kuma yadda shi da ruwa da zubar da akarani kan turkan kamar kwaguwa kwaguwa wani abu da ke cewa kwaguwa kaga in ba ruwa kwaguwa za ta yi rayuwa sai akwai sanyi sanyi za ta shiga cikin ƙasa akwai sanyi sanyi za ta rayu sannan akwai ruwa za ta rayu to ko ba ruwa kwaguwa za ta rayu to amma ban da shi ban da kwaguwa shi shi ake magana tabbata za ta iya rayuwa sai a cikin ruwa kawai to ita ake magana wata abu haka nan abincin da ke ruwan ai baya fata kuma bai san abin da ruwa ya jefo matacce kamar irin kumfan kogin nan sai ka wako kifaye matattu ka san kifi bai da rai ai baya motsi kuma a cikin ruwa in ka bai motsi to ai ya zama sai da kumfa kenan sai ka wako shi to wannan su ne ake ce ma wato ainihin wato mushe na ruwa to shi ba halar da ka dauka da shi in ji Allah wada abu kenan ma ya kada kuma majinan wa sayyidul bahari wa da'amuhu wato farautar wato koji wa da'amuhu da abincin kogin fassarahu ma abubakar sai da abubakar ya fassara shi kana yake sayyidul bahari ma tahtalu lahu hatta tusiru ni da abubakar yake sayyidul bahari a nan wurin shi a ra'ayinsa sai da abubakar yace dabbar da za ka yi dubara kai dubara kai dubara kai dubara har ka kama ta to shi ne Allah yake ne shi ne sai dubara a wuri in ji sai na abakar dabbar da za ka yi fahalu kai dubara kai ta dubara har ka har ka iya kama ta ma ta kama da ruwa ta ji da ruwa eh wanda za ka ko ka ko ka kada karko ko kuma ka sa wani abu ai duk cikin ma'ana mai haka ne wada awu abincin da kuma aka ce sai da abakar ya ce ba wajen ka mai yitan abin da ka samu matacce awa ka zama hulba ko kuma wanda koji ya ya wato an gane awa da gaba an hulba ko kuma ruwa ya kafe fa bai ya sai da shirki bai suka yi kauna ba ruwa fa ka ji da hulba da kulfa sai ka tabi ba ba wahala ka zan kaman kudurfi ko wani wani wani karkashi ya kafe to sai aka kifaye kawai cikin tabo to sai dai kai ta kwasa kai ta kwasa kai ta kwasa ba wahala a nan wuri mata Allah ku wannan jin daɗi ne abin amfani da gare ku ji Allah da jin daɗi wajen sayyara haka nan maka da ma an hada sabon an gane sayyidul bahari farautan wato namun ruwa wa sayyidul bahari ala salatu al-kami farautan wato dabbar ruwa ya ka suka ci uku in ji shehu akwai alhisan hisan halalin jijima shi shi shi halal ne haduwar malamai kifi a nan kifi na ruwa a nan ne an gane a farauti kifi a nan da shi ijma'i amma wanda fade fadi haramu bi ijma'i shi kuma fado haramu ne ijma ba farautar fado a ciki wa ma bai kuma mukarribun amma abin da ke tsakanin su wato akwai sabani uruma da kun sai dil bahari sadama ya ce an haranta muku farautar dabbar sarari wa kuma ma la yushri shi ne abin da bai rayuwa a ruwa kuma ta nuna da wani ma dukkan hurma mutum kun da goma wato a harami falauta da huwa alalu wa hurrima alaikum sayyidul bari an haramta muku farautar dabban sarari kaman farewa kaman bauna kaman jimina da sauran makamantan irin wannan su zomo da sauransu ma dukkan hurma mutum kun da goma a hurmi ko kuma kun da goma cikin harama da aikin hajji falauta da huwa alalu falal murini aslam an gane wai da a ce bahilli wanda ba cikin aikin hajji yake ba ya je yau farauta to babu da shi muhrimu bai harama da aikin hajji a gasa a baki ya ci babu da shi ai ba shi ya farauto ba bahilli ya farauto muhrimu ya ci wanda ya halarta kama bayyana sunna kama yadda sunna kai sai bayani na'am a sunna din an ce ga yana cikin sahih buhari hadathana musa ibn isma'il hadathana abu aula hadathana usman ibn aula bin bawi قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه يشي بابنس أخبره يا باشي باباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وصلى نام الله يا بني كده يا بني كده جميع الحيث الحج فخرجوا معه شفق بسكة على fasarafa da'ifatun minhum wata jama'a daga cikin suka suka dawo suka juyo daga cikin su akwai Abu Qatada fa qala sai ce hudu sahib al-ba qatadan ne sai shi Abu Qatada yake ku kwace waɗannan abun wato kifaye da ke gefen koji ku kwace fa ulzu sahib al-ba sai suka zo a wajen gefen koji an gane suka kwaso wannan wato kifaye da ke gefen koji فلما انصرفوا فلما انصرفوا يدخلوا الكثير عارفوا كلهم سكروا لبكي حرم الحج هدي إلا أبا كسادة سيدبن أبا كسادة لم يعرف شيء بالحرم أبا فبينما هم يسيرون أعطنا سنين تشاهدين رأوا وتوهم رواتي شكرا قولي جاشم قوع أنقالي فعمل أبو كسادة أبو كسادة يأوشي أنا هم رجعون الجاشم قوع فأقر منها يقول شيء an gane fa kana min haka kana a sai karfe ya gani ma na dabbobin sai ya koshe ta shi ɗaya a cikin su a nazaru sai suka tsarkawa aka nuni lahiha suka kaka nama suka ci وقالوا suka ce ana kullu da hamal kai wa nahnu arubu yanzu mu za mu iya cin naman farauta alhali muna harama da aikin haji sahabana ma bai ce min da hamal min da hamal kane sai muka dauko abin da ya saura na namun jakin nan fadan ma aka rasulullah in ka zo wajen manzon Allah kanu suka ce ya rasulullah inna kunna aharamna mu mun riga mun yi harama wa kana wa kada kana abu katada na yi harbi amma shi abu katada bai harama da yake harbi ba ra'ayna humra wa ashi shaba ga karshe na na dabbobin dawa wato dakunan dawa fa amara alaiha abu katada abu katada ya dauki fa karamin ha akadan ya kunshi wani gashi guda ɗaya daga ciki fanazalna sai muka sauka an gane ba kan na yin da ha muka je muka gasa muka tunawa ثم قلنا سلم وقلت أنا أقول الأمر الخير والأمر معروف يا رسول الله قام يأتي الناظر فرنسا على هذه قاشونا هرما لأيش وجهي وعملنا نام إليه من الأيام وقلت بك نوكو أبن دي يسونا ننام عبد الروماني قال كيف قال إن أمركم أهل أمره cikin ku akwai wani guda ɗaya da ya umarci abuka ta da ya haka suka sha ayya amil alai ya dauki ga wannan jaki أو أشار إليه وإيه قيام الإشارة يأتي ما داشتا يأتي خاما قالوا لا بد هذا فكل ما بد من أهلها كنت أهل يصنع في نامك أكيد أشكر خير وهذه كتاب الحج باب لا يشير ظهور إلى السيد لكي يصعد هو على هذه نعم نسيب كوما أبن يزو أبننا ليكي واتقوا الله الذي إليه تنشرون وذكر الله أن النوان ذا أشارة فأقبل شرعنا تاشي قيامة يرى تاشي قيامة kowa da kowa zai haɗu a gaban Allah eh inna nahnu narsul arla wa man alaiha wa ilayna yurja'una yace mu ne zamu gaje kasa baki daya da wanda ke bayan kasar kuma kowa da kowa da ku koma wajen mu insha Allah to a ji tsoron Allah da za a haɗu a gaban sa na'am ga Allah dawo جعل الله الكعبة البيت الحرام للناس والشعراء والهدي والقلائد ذلك جزاؤهم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشعر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم آه الله سبحانه وتعالى yadda da Allah na wurin Ka'aba ta Baitul Haram Allah ya sanya Ka'aba daki ne mai alharma qiyaman linnas wurin tsayawa ne ga mutane wurin addinin mutane ne nan ne mutane suke tsayawa da shi an ce farkon Ka'aba lokacin da Allah ya halitta Adamu da su mala'iku da ke sama ta bakwai sai suna ma Adamu dariya saboda can sama ta bakwai suna da baitul ma'amuri akwai baitul ma'amuri a sama ta bakwai shi suna cewa au Allahu akbar shi wannan halitta da Allah ya yi kuma Allah ya ce bauta bace amma ga shi bai da abin bauta a kasa to sai Allah ya yi shi Allah ya ce to ku da kuke yi kuke jiba kuke ma adamu jiba to ku sauka kasa ku jina mai daki iri daya da na baitul ma'amuri ku je kasa fi wannan daki don haka mala'iku suka zo gina Ka'aba suka gane gina Ka'aba in ka duba Ka'aba sai sai inda Ka'aba take sai sai Baitul Ma'mur da Baitul Ma'mur zai zai fado daga sama ta bakwai ya sauka kan Ka'aba ne duk da duk sai sai suke ba wani abin da ya saba nan suna sai sai kin sani da suka gina mai wannan an ce daga baya Adamu ya yi tadbirin ginin Adamu ya tashi bayan ya tsufa shi Adamu ya rusa ya tashi gini daga ƙasar Indiya Adamu sai da ya aikin hajji guda arba'in. Shi ne aka tambayi manzo Allah ce ya Rasulullahi wai Adamu a bisa me yake zuwa daga Indiya yazo yazo yazo yazo Makka ya aikin hajji a bisa me yake zuwa sai ce ai babu dabbar da za ta dauka Adamu. In ji manzo Allah ce ko da jiwa yace ko jiwa ba ta dauka Adamu saboda girman sa. Haka ya dauka Adamu ba. amma a dukkan afirka da kafa yake takowa daga indiya ka duba gani ko daga najeriya ka je ka sai wajen awa takwas za ka yi a sama kana tafiya a jirgin awa takwas sai kai wajen awa takwas a kan wakan lau kana tafiya jirgin sama amma daga sai yake zuwa ya zo ya aikin hajji ya koma duk shekara sai da ya aikin hajji guda arba'in daga nan a zamanin annabi nuhu sai aka yi ruwan tufana to ruwan tufan sai mala'iku suka ɗauke ka'aban duk aka yi sama da ita sai da ruwan tufana ya wuce sannan aka dawo to da aka dawo da ita annabi ibrahim shi ma ya jaddada ya yi jididin gini da shi da annabi ibrahim ɗansa sun sake ginin ka'aba ɗin to bayan su akwai su kabila da ake ce mai jirhumawa su ma a amalikawa sai da suka yi kafin jirhumawa sannan jirhumawa suka zo suka suka yi nasu bayan nasu sannan kuma sai hajjaj wannan ginin ne wanda muke da shi yanzu hajjaj bin yusuf gashi shi ne wanda muke gani yanzu da na ka'aba na hajjaj bin yusuf to amma dai hajjar al'asawar yadda yake shi yana nan inda aka sa cikin da yana nan dama shi ko da hajjar jini jinin nan dai inda yake dai nan yake haka makama ibrahim shi ma ba canza shi ba akwai lokacin da suka suka yi aka yi niyyar za a gudar da shi daga inda yake a lokacin mu na mu da shi ibrahim shi yasa wannan tarihi ma da ya maimaitu wannan sarkin makar na yanzu sai da ya aika a gidan shehul islam wannan alaƙar da ke tsakani na da kan yake bukatar a dawo da shi na rabi da alamin islami din nan wata kungiya da rabi da alamin islami to shehu yana ɗaya daga cikin yan majalisa na wannan kungiyar to a lokacin da aka ce za a za a cire za a cire wato makamin ibrahim a buka da shi to malaman duniya aka ta da shau shi ne shau ya ba da fitawa cewa littafi guda shau ne سبل السلام کو في قائل مقام littafi guda da shehu ya aika musu da shi to dalilin wannan maganganu da shehu ne aka bar wannan makamin ibrahim a inda yake amma da sun so su cire shi su ƙara gutawa da shi wai jama'a sun yawa da shehu ya kawo ya ba su hujjoji daban-daban ya kawo hujjoji a ayon Qur'ani da hadisai ya haɗa littafi ya aika musu da shi da nini kina aka bar shi Allah ya saka mushi to wannan wannan Ka'aba kenan Allah ya ce ga Allah Allahu al-Ka'abata al-Bayt al-Haram Allah ya ce ga Ka'aba daki ne al-Harma sun ya ce inna a wata aya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lin-nabi bi makkah ko farkon daki wanda yake a duniya wanda Allah ake farkata Allah wanda mutane suke farkata Allah to shine wannan ɗakin da ke Makka da aka nuna ta Makka in an ce Makka to iyaka inda Ka'aba take nan ne Makka din eh iyakan inda Ka'aba take Makka ce nan amma sauran alƙaryar Makka an gane gaba ba ke sai ya zama Makkatul Mukarrama saboda zaman ɗakin Allah a wurin amma da gari ne wanda yake daji wanda yake babu tsiri rayuwa ba ta yi a wajen amma da dalilin addu'a Annabi Ibrahim sai garin ya zama alƙarya kuma sannan da babban mutum ya zo ya fito a gari shine Annabi Muhammadu sai ga shi ma Allah na rantsuwa da gari Allah bai taɓa rantsuwa da wani gari ba ce Makka da zalar ce la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad wa walidin wa ma walad Allah ya kira rubuwa da wannan dai saboda ya rubuta kana cikin dare kullu ma fa kullu ma fa anta fi an qawa halali duk abin da kai a wannan dare halali eh ko kuma kana bai hirji a dare kana cikin dare bai hirji ba dai ake hajjo kana cikin dare kai mazaunin dare ne to dan haka ina rubuwa da wannan dare in ji Allah saboda gamowar manzon Allah a gare sai garin ya samu ne sai samu daraja to shi ta lokacin da manzo Allah ya koma Madina sai ya Allah yadda makka ta zama hurin ina ta wannan garin ta zama hurin addu'ar da annabi Ibrahim kakana yayi ma makka Allah ka ninka wannan addu'a a wannan garin Madina da sai Madina ta zama ita ma hurin kin harami kin ma harami saboda ne saboda annabin ya tashi ne ya koma kan samanin ɗaki na nan yanzu kuma kan annabin na kan an tambayi imamu shafi tsakanin makka da madina ina ne ya fi ya ya fi daraja a yau yace shi a ganin sa Allah ya ce daki farkon daki da ake tsarkake Allah yana nan a garin makka wanda in kai nafila raka'a daya raka'a biyu kai a wurin yana daidai da nafila dubu ɗari a wani wuri dubu ɗari a wani wuri wanda ba wannan ba suka kai ce shi a wajensa babu babu wani wuri da ya zama daraja a yau shaka tambayi imamu darul hijira shine imamu na bari aka ce shi ne ra'ayinsa imamu mali yadda shi a nashi a ra'ayinsa duk duniya yanzu babu kamar madina saboda nan ne khairu khalqin lahi ya kamata kaba ba halitta bace to in dai kaba halitta ce to tana kasar da Muhammadu in dai ba ita bace Allah ne ko ai ba ita bace Allah ko to in dai ko ba ita bace Allah halitta ce ka to ko kasar Allah Muhammadu ne saboda duk halittar Allah ta kaka baki daya to tana kasar annabi shine khairu khalqin lahi to sai ba ba da yace inda yake kwance inda annabi ke kwance a yau a duk duniya ba wuri mai daraja wannan wuri da kuma in kana so ka ga aljanna a duniya ka je madina Nabi Annabi ya ce ba baina baiti wa minbari rawdatun min riyalil janna tsakanin gida daki na da minbari na a wannan wurin in ka shiga ka shiga dausayin aljanna to duk duniya ba kuma da ke aljanna kenan kenan wurin ba ce ka ba akwai aljanna ba a annabi bai faɗa haka ba amma dai yace ga aljanna kuru kuru a madina da ka je wurin to ka shiga aljanna to saboda kai kai kai ka je ake hajji a yau ana farfaganda sha sha ai madina ba ta cikin wani wani rukunin hajji ko baka je madina ba hajji kai yayi domin a nan ne ake sa'ayi makka nan ake tawafi da sa'ayi a arfa ma duk ba madina bane makka ne duk abin da za a yi dai da jifa da ake yi duka makka ne ne na din ai kusa da makka ne saboda haka madina ba wani abu ko baka je Madina ba ba komai sai dai ka ga dama za ka je ka ziyarci Masjidin Nabawi wai ba annabi ba ba ka je ka ziyarci annabi ba a ka je ka ziyarci masallacin annabi haka suke cewa da shi kuma zala hadisi sai ce man hajja wa lam yazurni faqad tafani ba hadisi bane wanda ya haji bai ziyarce ni ba ya duwuka walam yasurni yace ba walam yasur ban ciki ba ai ya san akwai masallaci ne da Allah ne ce wanda ya haji sai ziyarci masallaci na ba amma kai ce man hajja walam yasurni faqad jafani wanda ya haji bai ziyarce ni ba ya yi wauta ya yi wauta babba to saboda ka ce ka ga sirrin hajjin ba tana madina ai al sirrin hajjin ma tana madina ko kuma a jama'a da kaji ana ana ana damu da Allah ya sauri muna so a koma barka a koma barka a koma ana sauri a koma barka ne to saurin da za a yi kaji wajen annabi wanda komai duk abin da ake nema yana wuri to Allah kara mana kan annabi saboda haka shi ne Allah ya ce wannan wuri ya sanya Ka'aba daki ne mai alhurma qiyaman linnashi wurin tsayawa ne na mutane ya kuma bi amra dinin wanda ke tsaye da al'amarin addinin bil hajji gari في أي هل وجه ولله كما دنيا في أمن داخله da amincin duk wanda ya shiga wannan wurin amintacce ne man dakhalahu kana aminan yace duk wanda ya shiga wajen amintacce ne an gane eh wa adamin ta'arrudi law da rashin fikira gare shi wajen yin samara ta kullu shay da zuwa ga yan cikin kowane abu kaga maka ba noma amma jin mamakin kaje maka kowane irin nau'in yan ciki zaka gani irin su inabi su rumani su menene duk za ka ba iyaka sai zama ta inda ake noma bai sai su ba wannan karama ne addu'a ne wanda Annabi Ibrahim ya to shi kenan aka ce komai akwai alka'abatu baitullahi alladhi bi makkah dakin Allah ne wanda yake makka ya alahu Allahu haraman Allah ya mai da shi wato hurumi ne wajalahu aminan ya fara ta abutacce wajalahu qiyaman lin-nasi ya wato sun yaki wurin tsayawa ne ga mutane ai ma ya kuma bihi misali addini a wani shirye da wato maslaha na addini wanda ya ko duniya mutum yake neman yadda zai samu amma dinuhum barka ba yin da musulmi wajen addini kenan ita ka'aba inda musulmi kenan ba gida sai sa'ida alha'il alam a cikin sauran wato ainihin sasanni na duniya baki da wa mahallin sirin wurin ibada su kenan wurin ibadar hajjin su kenan wa makanin duniya kuma wurin gyara duniyarsu lil amnin ladhi yajidu ahlul bayt da saboda amincin da mutanen wannan daki suka samu halin jahiliya a zamanin jahiliya sun kasance sun gururi a cikin yaƙoƙa da'ima ko lokaci maka yaƙi yaƙi yaƙi na ka zahu a wasa su da aminci illa idan a tashi hurin hajji sai watannin hajji sun zo zulƙida da hajji al-muharram to wannan watannin shi ne sai a kage yaƙi ba ƙara yaƙi kuma sai wannan watannin sun ƙare amma da'ima cikin yaƙi suke cikin yaƙi ka aure ka tafi ma'ashi idan wannan watannin suka zo zulqada da hajj al-muharram to kuma sai kama neman abinci kullum yakti ba kota sana kowa zai nemi abinci shekara sai ya haje a gida wai da mahu kan dan gida a cikin haram sai fara wannan abinci ake kafin watannin nan guda wato ba har har ma guda hudu su kai an gane ba kada zalika diyaman lahu wanda ya zama wurin tsayawa ne gare su ai saban mu an ce wurin tsayawa da wato ainihin rayuwarsu ko kuma abincin wa sharar harama sannan kuma wata ne an gane mai alharma wa shaharar harama Allah ya sanya wata mai alharma shi ma wato alhurum shi ne zulqada zulhajji almuharram rajab ya mallahu shi ma wurin tsayawa ne gare shaharar haram din ya amlihim saboda amincin su haifu ya amalu da Allah isara za su ta aikin su babu yaki a ciki fa yaki mu da ma'aikin su ta tsara abinci wala hadaya sannan hadaya ita ma an gane an tabbatar da aminci sai zama a wannan watanni wani kala'i da abin da ake rafiya da ka san dukkan dabbar da za a yi hadiya da ita kan rafiya mata takalmi shi a rafiya mata da an ga takalmin nan an san wannan dabbar ta shiga cikin aminci ba a kaɗa ta ko kuma an aga tsoronta an aga tsoro shi ma ta bi tsari ne shi ma ta shiga cikin aminci ba za a kaɗa ta ba shi ne wani hadiya wani kala'i zakara Allah ya ambaci arba'ata ashiya waj'alaha amnan linnas abubuwa guda hudu da ita Ka'aba da shahr al-haram da al-hadaya da wal al-aida wanda abubuwa guda hudu duka Allah ya sanya su wato an gane su zama kiyamar linnas الكعبة بنفسها والشهر الحرام ولا حديا إيه إذا ولد الإنسان حديا كذلك إيه من رابعة تبت لي حديا ولا قلائل لكن وذكر في عمل ذلك الكال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لو كان سوى الله يعلم أبدا يسمي بحسن أن قال وأن الله بكل شيء عليم صلوكم أن الله يعلم سمي فإن جعله ذلك لجلب المثالي لأن أتنا مقوانا أبو يقام القيامة للناس سوى لجاهه ومسلحة كريم وجبت المضر تتوقع لتوتروا أن كنا قبله قبل وقوعها كان أوقاتها دليل على علمه wannan dalili ne akan sanin Allah bi ma huwa fil wujudi wa ma huwa qayyim da abin da ke cikin halitta da abin da ke kasance a cikin halitta ilmu ku sani annallaha shadidul iqam Allah bai tsananin azaba ne da adaihi ga bakiyarsa wa annallaha ghafur Allah bai gafara ne da auliyaihi ga bakiyarsa rahimun Allah bai jin kai alhamdulillah sadaqallahu alazim eh za mu tsaya ne insha Allah saboda da lokaci ya ya ya ya nuna mana alhamdulillah na'am na'am Allah bai tambaya na'am to haka ce ne na'am Na'am? Eh shi mai sallar isha shi ma jam'i yake ne kuma yana da liman. Ya ba zai gyara ba. Kai kana sallah wani na sallah a kusa da kai. ka ja kuskure a karatu ai ba za ka gyara mai ba eh babu gyara a wajen kai ma ka gyara na ka kuna eh don almutaji yunadi rabbu mai Allah yana asiri da Allah ne to wanda ke asiri da Allah kai ga ko fadin sarki ne kace zaure sai ka ga wani ya zo kuma da kai kai waye kana kallon wani ga sarki kuma kuna magana sarki ka koma wajen wani kana zai yiwu kaga baka ɗauki sarkin da muhimmanci muke don ballantana a hakamul hakimi nan sarkin sarakuna ne shine Allah ba gida so da aka yi ana asiri da Allah ai ai ba a ba a magana wani abu kuma ba ma ke sa masu sallah irin na da masu sallan ba mun taɓa kawo muku kisan ba shehu abdulkadir jelani shugaban ɗariƙar adiriya sallah yake yi fa barawo ya zo ya kaci a jikin mace a jikinsa bai san yayi ba bai san ya cire a jikinsa ba barawo ya zo ya kaci a jikin alkabbasa a jikinsa bai tsada ya wuce da ita bai san an yi ba sai da yanzu wajen wajen kogan na bai ta a inda ka samu wannan riga mai tsada ya ce ai sarki da abdulkadir jelani sai kai a'a mayar ba ruwa na wallahi karkata duk da rayu kasan su mutu mayar ba ruwa na mayar kuma ya sake sadakowa dab dab dab sai na sallah har yanzu sallah bata kare ba cikin dare ba ya sake maida mai alkibarsa a jiki ya maida ta a jiki kuma sai ya ci gaba da sallah shi to sai da gari ya waye shine shi sarkin barayi ta abinda za a yi mu je mu ba cewa ku sai suka yi group sai aka je wajen shehu aka rabu ko lawo muna mun neman abubuwa da yake mai aka yi yace wani ɗaya daga cikin mutanen mu ya ma laifi yace mai yayi ya faru aka rabu ko lawo kuna sallah jiya ya zo ya cire alkamba a jikin ku sannan ya zo da ita na gani na ce a mayar da yace sa ku ce na ce a mayar da ita a daren kuma ya zo ya sake mayarwa da ta shi ne kan yi ba sauran wanda yake addini da Allah wani magana da kan ba kuma sai kun ji bai san yi ba bai ma san cewa shi bai ma san akwai riga a jikin shi ba ko wanda yake gaban Allah wata riga kuma sai bai san akwai riga a jikin sa bai barawo ya cire ya kawo ya sake dawowa da ita sai da karawa kala muna neman abuwa da yake an to kaga a ce mutum na sallah wani ya ya ya ya bata sallah kai kuma kana kusa da shi kai ma sallah kake kuma kace zaka gyara sallar shi ai sai dai kai kai ta kanka ai kai ma ka gyara ta kanka ai kai ma zaka bata gyaru ba ko da suka kokari ka gyara ta kanka yanzu mai alali ne yace kullun shehu na ga mana halifa na dariya yace mai alali ya ce man jala zikiruhu qalilan na kasa sawabuhu ko duk wanda wato tunaninsa ya yawo dan kadan a cikin sallah ladarsa ta ta waya to shi Ali ban ce ta to in in kana kafiran fa in ya yawo da yawa za a yi kuma ba ai kaga ana yin tsada kafiran din ko ba yi an kana so ba ka ka ko wani abu ya barke ma kana so ka gane to ka fara sallah ko ka da wani abu daki ka rufin da ka je kana ta Allahu akbar sai ka gano da ka dinga yawo kenan ba ka sama ba ka kasa an dinga tunna ka ba ka san ba ka san ba ka san ba ka ba ka kado ba ka kasa sai ka ce assalamu alaikum sai ka samu zaman lafiya kana ce assalamu alaikum sai ka dawo kana dinga kai dawo ne amma kai to ba ka ka dinga yawo sai dan ne ba ka dinga yawo ka buga ka buga ka ka buga ka ka buga ka ba su kuni shi kai sallama sai da kai idan mutum na sallah ya kokari ya rika halarto da halala ta ubangiji a cikin sallar shi da Allah ya tabbatar mana da alheri kurakurai da muka yi a cikin wannan karatu Allah ya yafe shi abin da muka yi ne Allah ya bamu lada iyayen mu malaman mu jami'an mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya bukatun su ba su da albarkar manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam da kasan nan lafiya da ta ba mu zaman lafiya ibada da ke da sabon lafiya kare lafiya amin shi wanda ya yi wannan karatu Allah ya saka musu da alheri ya biya bukatun sa sannan gidan rediyo burkin Allah ƙara ɗaukaka ma'aikatan su ba Allah biya bukatun su alhurma ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin min shururi anfusihim ghafara fatiha salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولكاتب لما سبق ناصر الحج الحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ولجلاله العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين